من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لتاشينا أشر يا ذا متاشى حرف اللام ألف شيني حرف اللام كتوى حرف اللام ألوف لأصحاب خير الخلق خير محلهم لإلاء إسلام لإلاء إسلام وفاء لإلهم لأتبائهم ذا والذي تحت ذلهم لأهل التقى فضل على الناس كلهم فكن منهم إن كنت تلتمس الفضل آه إمام الألفازازي رضي الله تعالى عنه ينا gaya maka li ashabi kairil karki kairu mahallihim kairu mahallihim fiyayyar darajar su li ashabi kairil karki ta tabbata ga ga sahabbai na fiyayyen halittar Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam eh kairu mahallihim fiyayyar darajarsu li ashabi kairul karki ta tabbata ga sahabbai na fiyayyen halittar Allah saboda me li ila'i zai ga maka abubuwan da sahabbai suka kebanci mutane suka fifici mutane li ila'i islami saboda daukakawar su da suka yi wa addinin musulunci eh li ila'i islami saboda ɗaukakawar da suka yi wa addinin musulunci wafa'un da kuma cikawarsu da illihim alkawarinsu laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara duk wani alkawari da suka yi sun cika alkawari ya gaya maka abu biyu kenan li itba'ihim zah wallazi tahta zillihim eh li atba'ihim to wannan fallar da sahabbai suka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me sun ɗaukaka addini kuma sun cika alƙawarinsu mana da abin da ya dace su yi wa addinin musulunci sun yi masa to za wannan darajar da aka gaya maka li'atba'ihim ya tabbata ga mabiyansu shine mabiyansu shine a ce tabi'ai kenan ko daga sahabbai sai tabi tabi'ai sai tabi'it tabi'ina shine za wannan darajar da aka gaya maka li atba'in ya tabbata ga mabiyansu shine tabi'ai da tabi'ut tabi'ina khairul quruni qarni shine sahabbai summal ladzina yalunakum sune tabi'ai summal ladzina yalunakum sai tabi'ut tabi'ina to wannan darajar da aka gaya maka su ma tabi'ai da tabi'ut tabi'ina sun samu wannan darajar su tabi'ai sun samu darajar ne saboda su sun riske sahabbai tabi'ut tabi'ina sun samu darajar ne saboda sun ga waɗanda suka ga sahabbai wallazi ta ta zillihim yace kai wannan darajar da an gaya maka wallazi ta ta zillihim har wanda yake karkashin inuwarsu shine duk mutumin da ya zamto musulmi yana riko da addini to shi ma ya samu wani abu na daraja amma fa darajar martaba martaba ne su sahabban su ne martabar farko tabi'ai suka zama martaba ta biyu tabi'i tabi'ina suka zamto martaba ta uku to wallazi ta ta zillihim to duk wanda yake karkashin inuwar su ma'ana yayi koyi da su yayi aiki irin nasu shi ma yana da daraja kaga shine martaba kenan ta hudu li ahli tuqa fadlun fadlun fifiko li ahli tuqa ga ma'abota tsoron Allah alan nasi kullihim akan mutane gaba daya eh shine fadlun fifiko alan nasi kullihim akan mutane gaba daya li ahli tuqa ya tabbata ga masu tsoron Allah idan aka cire tabi'ai aka cire tabi'u aka cire sahabbai sahabbai sune farko ba wanda zai yi ibada da zai kai sahabbai daga su sai tabi'ai daga tabi'ai sai tabi'u tabi'ina to idan aka bar su kuma gwargwadon tsoron Allah ka gwargwadon matsayin ka gurin Allah shine inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi ku tsoron Allah shi yafi ku girma a gurin Allah amma duk wanda ba sahabi ba to bai kai sahabi daraja ba duk wanda ba tabi'i ba yana kasan tabi'i to bai kai tabi'i daraja ba duk wanda ba tabi'ut tabi'ina ba to tabi'ut tabi'ina sun fi shi daraja to daga an bar wannan classes din kuma to ya rage naka gwargwadon tsoron Allahnka da jajircewa a da ibada da kularka da addini gwargwadon darajarka eh shine abin da yake nufi fakun minhumu fakun minhumu ka kasance daga cikin masu tsoron Allah ba fa ana nufin ka kasance daga cikin sahabbai ba sahabbai kan sun tafi ba kuma ana nufin ka kasance cikin tabi'ai ba tabi'ai sun fi ka ba ka iya iso su ba ko me za ka yi ba kuma fa ana nufin ka kasance cikin tabi'ut tabi'ina ba a tabi'ut tabi'ina sun maka nisa to fa kun minhum ka kasance a cikin mutane masu tsoron Allah in kunta taltamisul fadala in dai kana neman falala ta kusanci da Allah duniya da lahira waɗancan mukaman kan sun wuce ka amma ƙasa za ka iya nema in aka yi ƙasa kuma duk wata wilaya za ka iya nema ƙofa a buɗe take in banda irin su kudubaniya su gausiya da sauransu wannan su kujeru ne wanda Allah yake shirya waɗanda za su hau su duk da ma kowane mukami ma shiryawa ake amma dai duk abin da baka tsammani na wilaya da kusanci da Allah in ka jajirce za ka samu li'ausafihim yashtaqu yashtaqu kullu muhammadi li'ahbabihim nu'uma uiddat lisummadi li'adaihim bu'sin uiddat lisummadi la'ali yuzanat silkidina muhammadi fa'akrimihim far'an wa a'zamihim aslah a har yanzu Imam al-Alfazazi yana yaba maka sahabbai radiyallahu ta'ala anhu li awsafihim ga siffofin sahabbai ne kullu muhammadi dukkan mutum mutumin kirki mai siffofi masu kyau shine muhammadi duk wani mutum da ake gode masa yake da siffofi na abun godiya wannan muhammadi din ba alami bane kullu muhammadi dukkan wani mutumin arziki li'ausafihim yashtaqu yashtaqu yana yin bege li'ausafihim ga siffofin sahabbai duk mutumin arziki ba wanda sahabbai ba wanda sahabbai ba sa burge shi li'ahbabihim nu'uma nu'uma wata iriyar ni'ima uiddat da aka tanade ta lisummadi ga masu nufin sahabbai li ahbabihim ya tabbata ga masoyan sahabbai akwai wata ni'ima ta musamman da Allah yake bawa masu bin sahabbai shine li ahbabihim nu'uma ni'ima ta tabbata ga masoyan su wanda suke son sahabbai uiddat wanda an tanadi wannan ni'imar ce li summadi ga masu nufin sahabbai da soyayya da girmamawa ga masu nufin sahabbai da soyayya da girmamawa li a'da'ihim bu'usun bu'usun wani irin tsanani da azaba ta duniya da lahira li'a'da'ihim ta tabbata ga makiyan sahabbai uiddat an tanadi wannan azabar ce ta duniya da lahira li summadi saboda mutane masu girman kai kaga wannan summadi na farko da sadi yana nufin nufi daga Allahu samadu ne wannan kuma summadi shi kuma girman kai masu girman kai shi kuma da sini la aliyu su sahabbai lu'alu'ai ne zanat lisilki muhammad zanat silki dini muhammadin da suka kawata silki zirin dini muhammadi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai kamar wasu ado ne shine lu'aliyu la'aliyun su sahabbai wasu irin lu'alu'ai ne zanar da suka yi ado silki dini muhammadin a zirin addinin annabi sallallahu alaihi wasallam fa'akarin bihim mamakin girman sahabbai far'an halin kasancewarsu reshi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam su wakilansa ne far'an eh fa'akarin bihim kai mamakin girman sahabbai far'an halin kasancewarsu reshi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azin bihim kai mamakin girman su asla wa azin bihim asla kuma kai mamakin girman asalin nasu shine shine annabi sallallahu alaihi wasallam kai mamakin girman asalin nasu nan fa akarin bihim far'an kai mamakin girman su su sahabbai far'an saboda su reshe ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wa azin bihim kai mamaki mana bihim da su asla girman asalin nasu eh to wannan ya yana ta yaban sahabbai ne saboda haka a sufanci a tafiya ta sufaye ta yan ɗariƙa babu sukar sahabbai a ciki duk wani mutumin da zai soki wani sahabi to shi ba ɗan ɗariƙa ba ne kuma ba sufi ba ne a tarihin sufaye ba a taɓa sufin gaske wanda aka samu ya soki wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a yanzu akwai wata tambaya mai sauki wata tambaya mai sauki da za ka yi wa duk wani mutumin da yake tuhumar sahabbai da wani abu marar daɗi ka tambaye shi shin mu a matsayinmu na 'yan ɗariƙo muka ce ba mu yarda a soki wani sahabi ba kai kuma ka je ka haɗu da wani mutum ya nuna maka su wasu sahabbai ma sun yi abu kaza da abu kaza to idan muka je lahira ta tabbata sukar sahabbai halal ne me za a baka ta tabbata cewa sukar sahabbai halal ne me za a baka a matsayin kai da ka soka kaga ba kan ladan komai mu kuma da muka ce ba mu soke su ba sai aka ce sukar tasa halal ne wani alhaki za a bamu ba alhakin da za a rubuta mana abun nan aka ce halal ne sai baka yi ba aka ce lahira ba abin da za a ma to wannan shine abu na farko to idan kuma aka je lahira sai ta tabbata sukar sahabbai zunubi ne kai kuma kayi me za a ma shi da kansa zai faɗa amsar abin da za a masa mu kuma sai ta tabbata cewa sukar tasu zunubi ne kuma ba mu yi ba me za a mana to duk wani mutumin da ya haɗu da wani mutum ya koya masa sukar sahabbai ka masa wannan tambayar ya je ya tafakkuri ya tunani a kai eh لأص... لأصلهم بين الأصول جلالة لأن... لأنهم في الدين منه سلالة لأسرتهم منه أتتهم رسالة لآياتهم في كل وقت دلالة على أنهم كانوا لأسرتها أصلا أهلا هل ينزو إمام الألفاظازي ينا يبان صحبي لأصلهم yawa wanda yake da bugun na gida gyara li asli himu ba li asli him ba eh li asli him wannan ha karamin da yake tsakiyar haun din da ke tsakiyar ba a san sa li asli himu na asali ne asli himu ba asli him ba eh li asli himu ya tabbata ga asalin sahabbai shine li asli himu jalalata girma ya tabbata ga asalin sahabbai shine annabi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi shine asalin ai sahabban ko a baitin sama an gaya maka sun reshin reshinan sa ne to jalalatun girma li aslihim ya tabbata ga asalin sahabbai bainal usuli tsakanin dukkanin wani asali shine annabawa ma'ana na nufin girma ya tabbata ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan sahabban kowane annabi shine abin da baitin nan yake so ya koya ya nuna maka jalalatun girma li aslihimu ya tabbata ga asalin sahabbai bainal usul tsakanin dukkanin wasu asaloli shine jama'ar wani annabin ko sahabban wani annabin li'annahumu li'annahumu fi dini li'annahumu shi ma nan humu din yafi kyau li'annahum eh li'annahumu din yafi kyau li'annahumu fi dini saboda su sahabbai a cikin addinin musulunci sulalatan ‘ya'yaye ne minhu na annabi sallallahu alaihi wasallam su sahabbai ‘ya'yan annabi ne annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haka alqur'ani ya faɗa wa azwajuhu ummahatuhum matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum iyayen dukkanin wani mu'mini ne to kaga in matan annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen dukkanin wani mu'mini ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam uban kowane mu'mini ne shine abin da yake wannan shi yasa suna na Aisha radiyallahu ta'ala anha sai kaji ana cewa ummul mu'minina to ai sahabbai sune asalin mu'mina mu'mina to li annahum saboda su sahabban annabi sulalatan sun kasance ƴaƴan annabi ne fi dini a cikin addini su ƴaƴan annabi ne li usratihim minhu atahum risalatan li usratihim saboda girmamawar da Allah ya musu minhu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a tasihum risalatun sai littafin Allah ya zo musu sai ya zama saboda girmamawa da Allah ya musu ne sai ya zama littafin Allah a hannunsu zai fara sauka sai sun ji kafin kowane mutum ya ji shine li usratihim wannan usra na farko girmamawa ne li usratihim saboda girmamawa da Allah ya musu minhu saboda annabi a tasihum risalatun sai manzancin annabi ya zo musu li ayatihim li'ayatihim ga ayoyin alqur'ani shine risalatul din shine li'ayatihim ga ayoyin alqur'ani ma'ana ayoyin alqur'ani suka fara zuwa musu fi kulli waqatin a kowane lokaci dilalatun alqur'ani yana nuna mana ala annahum bisa cewa su fa sahabbai kanu sun kasance ahla mutane ne da suka cancanta li usratiha saboda keɓantarsu da Allah yayi da alkur'ani ko kuma saboda keɓantarsu da Allah yayi da zama da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan usrati hadin ta zo da ma'anar kususiyya ne li ayatihim ga ayoyin alkur'ani fi kulli waqatin kowane lokaci dilalatan alqur'ani yana nunawa ne ala annahum bisa cewa su sahabbai ahala su ne suka kasance sun cancanta eh kanu ahala su suka kasance sun cancanta saboda me li usratiha saboda kebantar su da Allah yayi da zama da Annabi sallallahu alaihi wa sallam eh la'in binta anhum bana ma anta ra'imu لأنك في لذات نفسك سائم لأبدانهم بر إلى الموت دائم لأنهم قاموا وجفنك نائم وساموا وما فارقت شربا ولا عقلا yace la in binta anhum bana ma an tara'imu la wannan lamun din lamul kasami ne la yace na rantse maka hadda Allah na rantse maka da Allah la in binta anhum la'in binta anhum idan ka nisanci sahabbai ma'ana ana nufin ana nufin kaki bin su kenan ko kuma ka je ka da wani mutum ya koya maka ya ce maka ai sahabi wani ma yayi kaza yayi kaza ka hau ka zauna shi kuma awa tsakaninsa da su sama da shekara dubu to la'in binta anhum in dai ka nisanci sahabbai ka ki musu biyayya ka ƙi ka yadda da mazhabin da ahlus sunna wal jama'a suka dora mutane akai radiyallahu anhum wa radu anhu haka alqur'ani ya faɗa alqur'ani da yazo cewa radiyallahu anhum Allah ya yadda da su to kai kace baka yadda radiyallahu anhum ba sai kai zabe sai kai musu screening kai musu verification to a wajen verification din kuma anan zaka je ka jefa kanka a sarka ka hadu da virus duk wanda ya ce zai wa sahabbai verification to sai haɗu da virus to la in binta anhum idan ka nisanci sahabbai ana dafin kake bin su kake ka ɗauki shawarar da waliye sufaye suka baka na cewa ka so su ka sallama musu bana ma an tara'imu ma an tara'imu abin da kake nema duniya da lahira ra'imu daga rama ne ma an tara'imu abin da kake nema duniya da lahira bana ya nisance ka har abada ba za ka sa abin da kake so ba banan nan ta zo da ma'anar nisa ne saboda kun san bana tana zuwa da ma'anoni daban-daban bana akwai da take zuwa da ma'anar bayyana bana akwai da take zuwa da ma'anar kusanci ma bana akwai da take zuwa da ma'anar nisa to nan tana zuwa da ma'anar nisa ne ma an tara imu abin da kake nema duniya da lahira bana ya nisance ka ba za ka samu ba li'annaka fi lazzati nafsika sa'imu li'annaka me yasa in ce ba ka samu abin da kake nema duniya da lahira ba in baka bi sahabbai ba li'annaka saboda kai sa'imu mai kiwo ne filar zati nafsika cikin jin daɗin son zuciyarka, son zuciya ne kawai ɗauke ka. Li abdanihim birrun, har yanzu in baka san waye sahabban annab ba, birrun, li abdanihim birrun, birrun yi wa Allah biyayya. Li abdanihim ya tabbata sun ba Allah li abdi'ab li abdanihim da cikinsu, ilal mauti har zuwa mutuwa da'ima kuma sun dawoma akan haka. shine li abdanihim birru sun ba Allah da jikinsu ilal mauta har zuwa mutuwa da'imu kuma addawame suka ba Allah har zuwa mutuwa li'annahum qamu saboda su sahabbai sun tsaya sun yi sallar dare wasu daga cikin su in suka yi sallar isha da alwala da ita za su yi sallar asuba saboda kwana da za a yi ana sallah li'annahum saboda su sahabbai din qamu sun tsaya da daddare sun yi ta sallah wa jafnuka kai kuma idan ka na'imu ya kwanta yayi ta barci kuma hakan wani ya ce maka sun yi laifi kaza wa samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi azumi wa ma farat shirba kai ko baka taba rabuwa da abin shan ka ba wala aklu ko abincin ka ba eh la'ifki la'illafika lazzatin tarakta jabi jabilahum li'afati nafsin akarajatka zabilahum لأنفك رغم إن نبست كبيلهم لأمك ويل إن هجرت سبيلهم فوقتهم فوافقتهم قولا وكالفتهم فيلا لإلفك للذات tarakta sabilahu jabilahum tarakta jabilahum ka bar jabilahum nau'in su ma'ana ka bar bin sahabbai shine tarakta jabilahum ka bar nau'in sahabbai ana nufin dai ka bar bin su li'ilfika saboda sabanka lazzatin da jin dadin duniya sabawan da kai da jin dadin duniya shi yasa ba za ka iya abin da sahabbai suka yi wa addini ba li'afati nafsin saboda illoli ne da suke cikin zuciyarka akarajatka zabilahum akarajatka to wannan illolin da suke ran naka akarajatka su ne suka fitar da kai zabilahum daga cikin shiga cikin jama'ar sahabbai eh shine zabilahum jama'ar su ma'ana na nufin dai koyi da su da bin halayensu su sun yi nisa za ka shiga cikinsu ne ta hanyar bin halayensu da koyi da su da yabansu da sallama musu da soyayyarsu. Li'an fi ka ragamu, ƙasƙanci ya tabbata gare ka, an ce ala ragamu an fi, mana kamar bisa turmuza hanci ko kana so ko ba ka so, to li'an fi ka ragamun ƙasƙanci ya tabbata gare ka, inna basta ƙabilahum idan ka watsar da ƙabilahum jama'ar sahabbai. Li'ummika wailun, li'ummika uwarka ta yi rashi ta yi asara haihuwarka shine li'ummika uwarka ta yi asara haihuwarka wailu da irin wannan azaba da zaka da ita in hajarta idan ka kaurace wa sabilahum hanyar sahabbai fawafaqtahum fi'la qawlan fawafaqtahum kai ka dace da sahabbai qawlan a wajen fadin ka saboda ka ce la ilaha illallah ba za a ce baka kafiri ba shine fawafaktahum qawlan kai dace da sahabbai a baki wajen fadi wa kalaftahum fi'la amma ka saba musu wajen aiki la in tukutahum tammat ladayka iza irabatan li'annahum lisalihin isabatun li'irbika li'irbika la tasbuka minhum ushabatan la'anta alfata in sa'adatka inabatun tuwaddika uqubaha ila sharafil ad'ala yace la in tuqutahum tammad ladayka irabata la in tuqutahum la shi ma wannan lamul qasami ne la wallahi tallahi in tuqutahum idan ka so sahabbai irabatun hankali tammad ladayka ya tabbata gare ka ka zama cikakken mai hankali saboda mai hankali shi ya san waye shi shi li'annahumu saboda su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam isabatun wasu irin jama'a ne masu girma da daraja lissalihina amma fa ga mutanen kirki ga mutanen kirki fa saboda haka wanda yake ganin shi kaza to shi ya nemi gidansa li'annahum saboda su isabatun wasu irin jama'a ne lissalihina amma fa a wajen mutanen kirki eh li'irbika la tasbuka minhu wannan ushabatan li'irbika da hankalinka ma'ana kana tare da hankalinka ba haukacewa kai ba shine li'irbika da hankalinka la tasbuka kada ta ribace ka ushabatun cakuɗa aiki eh minhum irin na sahabbai ma'ana da hankalinka kada ka kau ka bude ka bauɗe ka wata ka wata mummuniyar hanyar da ba nan suka ba shine li'irbika da hankalinka la tasbuka minhum ushabatan ushabatun minhum cakuɗa mummunan aiki la tasbuka kada su ribace ka ko kuma ushabatun wasu mutanen da suka cakuɗa wasu abubuwa suka ce sun yadda da wasu ba su yadda da wasu ba wani ma yayi kaza to la tasbuka minhum kada wani daga cikin su ya ribace ka la'anta ya ce wannan ita ma lamun ɗin lamun kasami ne la ya ce wallahi tallahi an talfata kai mutum ne mai mutunci mai daraja abin karramawa shine alfata ita fata tana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anar fata akwai saurayi shine wanda aka faɗa daga cikin fata akwai mutum mai jini a jika e, daga cikin kuma fata mutum mai karamci mai daraja ko da tsofo ne shi yasa can kisar annabi ibrahim kalu sami'ina fatan yazkuruhum yuqal lahu ibrahim mun ji wani fatan to kaga anan anan kaga ba za ka fassara ta da yaro ba za ka fassara ta da matashi ko kuma ka mata irin wannan fassara ko kuma fatan wani mutum mai jini a cika eh ko da tsoho ne kwa ko da tsoho ne ko da dagaro gara yake da sanda in himmarsa ta kai himmarsa ta kai akwai da yawa tsofin wanda a jiki ne tsofi amma himma da aikin da suke wa addini su ba tsofi bane su sun ma fi sabi sun ma fi yara to li annaka li antal fata la wallahi tallahi antal fata kai mutum ne mai girma mai daraja in idan ina batun komawa zuwa ga Allah sa'a da suka tace ta taimake ka idan ka koma zuwa ga Allah kai mutum ne mai girma mai daraja to addika uqubaha wannan komawa da zaka yi zuwa ga Allah uqubaha ƙarshen al'amarin yadda zai kasance to addika zai kai ka ne ila sharfil a'ala zuwa ga ɗaukaka mafi girma ita ce ɗaukakan lahira wanda an an ɗaukaka ba a kaskanta li ismi ka gaddat fil fuadi jannatun li ahwa'i nafsin fatsluha laka jannatun li isariha tulfa ka an bika jannatun li ajlika ya miskinu narun wajannatun fajjad جد فإن الجد لا يصحب الزحلة لا يصحب الزحلة لإسمك قدت لإسمك لي دنا ولا لام دن لام كيني ko kuma lamu kai tana shiga fi'ili ne li ismika saboda dalilin zunubinka ne shine li ismika wannan lamu din li ajali take dauka li ajali ne sai aka share li ajali sai aka sali li ismika saboda girman zunubinka ne gaddas firfu ari dujunnatun duhu kirin shine dujunnatun duhu kirin gaddas ya lullube firfu ari cikin zuciyarka zulubin ka ne yasa duhu ya lullube zuciyarka li ahli ahwa nafsin fadluha eh rafduha laka jannatun eh li ahli hawa'in ga mutane masu bin son zuciya shine li ahli hawa'in ga mutane masu bin son zuciya ko kuma da ahawa'in abin da ya sa zunubi ya lullube zuciyarka saboda zunubinka ne da ahawa'in da kuma bin son zuciyarka rafduha rabuwa da waɗannan mutanen ka watsar da su laka junnatun wannan abin shine garkuwa da za ta kare ka daga shiga wuta shine junnatun garkuwa eh li'isariha tulfa li'isariha saboda fifita ayyuka na son zuciya akan ayyuka na addini shine li'isariha saboda fifita ayyuka na son zuciya akan addini shine isari ai isari shine ka fifita wani akan wani ko wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to li'isariha saboda fifita ayyukan son zuciya da kai akan ayyuka masu kyau tulfa sai aka same ka ka an bi ka jinnatun kamar ka hadda tabin hankali shi wannan jinnatun shine taɓin hankali li ajalika saboda kai ne fa ya miskinu ya kai miskini narun wajinnatu wajinnatu Allah ya halicci wuta wajinnatun da aljanna fajadda to kai kokari fa innal jadda domin kokari la yashabul hazla baya haduwa da ragwantaka shine hazlu shine abin da Bahaushe yake cewa wai himma ba ta garago to fa innal jidda domin kokari la yasabul hazla baya tare da ragwanci in aka ce wannan jajirtacce ne to ba ragwanci a jikinsa in aka ce wannan rago ne to ba jajircewa tare da shi eh li islahi qalbin gaisuru shidika hamiu li ifsadihi turja ilayhi madamiu li imanihi barqum min sirri lamiu la uffin wa tuffin kullama anta jami'u fakam tajma'u dunya wa amruka qad walla eh li islahi qalbin gaisu rushidika hali li islahi qalbin saboda gyara zuciyarka da kai ne gaisu rushidika ruwa na shiryarka hami'u sai ke zuba a cikin wannan zuciyar in aka gyara zuciya sai shirya ta rika shiga shine hami'u mai zuba shi yasa wannan littafin aka ce hamul hawami ko imamu sayyidi yayi littafi hamul hawami hamul hawami li'ifsadihi turja li'ifsadihi saboda bata zuciyarka da kai ne turja ilaihi sai ake korowa ilaihi zuwa ga wannan zuciyar taka mudami'u kwadayi in zuciya ta baci sai kwadayi ya ta shiga li imanihi barqun li imanihi saboda imanin da kake a zuciyarka li imanihi saboda imanin da ke zuciyarka barqun wata iriyar walqiya min sirri na sirri na Allah lami'u sai ta rika haska zuciyar shine haske irin na imani la'uffin wa tuffin kullama anta jami'u la'uffin Allah wadare wa tuffin banza kulluma anta jami'u abin da ka tara shi la'uffin wa tuffin kalmomi ne na kaskanci kamar a Hausa ne kace banzar bazara ko kace banza a wofi shine la'uffin a tuffin shi yasa can Qur'ani wala taqullahuma uffin wala tarhanuhuma to la'uffin wa tuffin shine dai kalma ce ta kaskanci kamar ka ce banzar bazara ko ka ce banza a wofi ko ka ce banza a banza shine la ofin a tufin kullum ma anta jami'u duk abin da ka tara in ba Allah ka bu ba fakam ta jima'u duniya sau da yawa ga kanan kana ta tara dukiya kana ta tara duniya wa umruka ga shi rayuwarka kad walla ta kare eh li'am nika fi duniya tahummuka mihnatun li'isaru hali shahi أنت مزنة لآمالها في ضيق قلبك مكنة لأيام دنياك الدنية فتنة تجدد ذكراها وأنت بها تبلى لأمنك في الدنيا nutsuwarka ga al'amarin duniya nutsuwar da kai da duniya shine li'amnika fi duniya nutsuwar da kai da duniya kake ganin kai in duniyar in ka samu duniyar mata ishe ka ta hummuka muhinatin wannan abin yasa bakin ciki yake damunka ta hummuka shi yasa take saukar maka mihinatun bala'i ko ka ce ta hummuka mihinatun shi yasa bala'i yake damunka a duniya ko bakin ciki yake damunka li'isariha saboda zaben duniya da kai ne kake ganin cewa ita duniyar ta ishe ka shine isari irin wacce makaranta a baya li'isariha saboda zaben duniya da kai ne lishihi anta mazinnatun anta mazinnatun dole a yi tsammanin ka lishehi ka zama marowaci eh shine mazinnatun wanda ake tsammani a gurinsa to li isariha saboda zabin duniya da kai lishehi ga rawa anta mazinnatun to dama ai kai ake tsammanin za a samu ruwa a gurinka in ba wanda ya zabi duniya ba to waye zai zama marowaci ai tun da ka zabi duniya ai dole ma a same ka shine mazinnatun ai dole ai tsammanin ruwa a gurinka li amaliha saboda burace-buracen duniya ne mikinatun sai son zuciya ta tabbata fi ɗayi kalbika a cikin naɗin zuciyarka. Li'ayyami duniya ka da niyyata fitinatun, fitinatun akwai fitina, li'ayyami duniya ka a cikin ranakun duniyarka addaniyat wata take kaskantacciya. Tujaddidu zikiraha kana ta maimaita ambatan duniya saboda me so shi yake sa yawan ambato san duniya da kake shi sa kake ta ambatanta a baki shine tujaddidu zikraha kana ta maimaita ambatanta wa anta biha tubula gashi ana ta jarraban ka da ita kullum masifu sun ki karewa li'un suka fi duniya tuhibbu wasuluha li'amaliha bu'sun yunammi bi fasliha li'aba'iha balwa da ibun bi asliha la in kunta abdan لئن كنت عبدا للهوى فلأجلها ورأيتك لم تفلح سبيا ولا كهلا لأنسك في الدنيا saboda ɗebewarka kewa da duniya daɗin duniya da kake ji shine li'unsika fi duniya saboda ɗebe kewarka da duniya mana daɗin ta da kake ji tuhibbu wusulaha saboda haka kake so ka rika saduwa da ita kai ta tara ta shine tuhibbu kake son wusuli ha kusantar ta li'amali ha bu'usu bu'usun tsanani li'amali ha ya tabbata ga burace buracen duniya yumanni bi fasliha yumanni wanda waɗannan burace burace yumanni su suke sanar da kai bi fasliha cewa dole dole fa ka rabu da duniya wannan tsananin da zai rika sauka yau da lafiya gobe ba lafiya wannan matsala kaza ta faru matsala kaza ta faru to human ni wannan abin shi yake buratar maka bi fasliha cewa dole fa ka rabu da ita eh li ala iha balwa balwa masibu li ala iha ya tabbata ga imomin duniya ta isu wacce take batawa bi asliha da asalin wannan ni'imar duk wata ni'ima akwai wasu masifu da suke bata asalinta shine li ala iha balwa balwa masifu li ala'iha sun tabbata ga ni'imomin duniya ta isu wanda wannan masifin suna batawa ne li asaliha ga asalin wannan ni'imar la in kunta abdan lil hawa la in kunta saboda ka kasance abdan bawa lil hawa na bin san zuciya bali ajaliha saboda kasancewar ka bawan san zuciya ne ra'aituka sai nake ganin ka lam tuflih sabiyan lam tuflih baka rabauta ba ma'ana baka yi ayyuka masu kyau ba sabiyan lokacin kana yaro wala kahala gashi yanzu ka tsoho ma ka zama gwarzo shekara ka arba'in har yanzu baka aikata ayyuka masu kyau ba wallahu ta'ala a'lamu